أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharru sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 37 malam ke cewa ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa'alam annal muta'ata muta'atan nisa wal istihlalu haramun ila yawmil qiyama malam ke cewa ka sani ya kai dan uwa ita mut'a sai sanya baina kausai sai ce mut'atun nisa mut'a ta mata wal istihlal haramun ila yawmil qiyama cewa irin wannan nau'i na aure to haramun ne har zuwa ran tashin kiyama wannan mas'ala ce ta fiqhu amma malam sai ya kawo ta a wannan babi saboda ita muta'a aikata ta kamar halatta abinda Allah da manzon shi ne suka haramta abinda ake ni da muta'a shi ne an yi tazawwaja imra'atan muddatan muhaddadatan ɗawilatan au kasira abin da ake ce ma mutu'a shi ne mutum ya auri mace amma da sharaɗin arman sati guda ne ko wata ko shekara ko wani abu sama da haka kenan ya kasance lokacin da za a ɗarma arman kun yi sharaɗin cewa wannan arman kwata-kwata bakin shi rana kaza ne wannan abu ne wanda ya samu asali a da suna yin shi kuma lokacin da musulunci ya zo musulunci ya bar shi ana yi daga baya manzala sallallahu alaihi wasallam sai haramta shi shine ana malamin shari'a yake cewa wa ba'daha yantahi az-zawaju tilqa'iyan wa la yahtaju ila talaqin idan aka yi haka aka yi kwantara cewa zuwa rana kaza arman wannan ya ƙare to ranar tana zauwa kawai shi kenan armi ya kare ba sai an yi wani saki ba kun yi armi da sharaɗin cewa wannan arman kwata-kwata bakin shi wata guda arman wata guda zami aka yi komi aka kare watan yana cikawa ba sai ka ce mata nasu keke ba kawai shi kenan armi ya mutu to irin wannan nau'i na aure suna yin shi a da da musulunci ya zo sai bar su akan cewa su ci gaba da yin kayansu a farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai haramta shi a wani wuri a gazuwa ta Khaibar da ya haramta shi sannan lokacin da aka zo fathu Makka sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ba da dama a yi hallau bayan fathu Makka daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai haramta shi kwata-kwata shine ke cewa kun muharramaha tahriman mu'abbadan tahrim na hal abada yace fa hiya awwalan kanat halalan thumma hurrimat thumma ubihat thumma hurrimat ila al abad yace da horko halalci daga baya aka haramta aka saki halattawa Allah daga baya sai aka haramta kwata kwata ila yawmil qiyama a yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake cewa ya ayyuhan nas inni qad كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنها أي وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مازال صلى الله عليه وسلم أحاديثي نمسلم حديثي إنكتتي hadisi na zas- na sabra yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku taron mutane ku saurara yake cewa inni kad azantu lakum fil istimta'i minan nisa ni da na haram na halatta muku na ba ku izini ku ringa yin aure na mutu'a tare da mata wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah to kusani Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan abu har zuwa ran tashin kiyama faman kana indahu min hunna shay'an falyakhul sabila yace duk wanda yake da wani kudi da ya bayar ga wata akan wannan aure na mutu'a to kada ya komo kan wannan kudi wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a kuma kada ku dauki komi kada ku amshi komi daga abin da kuka ba wa innan mata idan ka riga ka ba ta jikka 100 misali akan za ku yi arman wata guda to wannan ranar da aka haramta shi kada ka koma ka ce a ba kudinka kada ka ɗauki komi kawai shi kenan an haramta shi kenan ka dangana wannan haka ya tabbata a hadisi na musulmi haka abdullahi ɗan abbas yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an muta'atin nisa yaumi khaybar wa an akali luhumil hubri al insiyya yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana arman mutu'a a ranar khaibar kuma ya haramta cin naman jaki cin naman jaki duka a wannan lokaci aka haramta haka ruwayoyi sun zo daban-daban akan wannan akan cewa haramun ne to inda aka samu matsala 'yan shi'a sai suka ce ai sun ɗauki umarnin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi na harko su da shi za su yi aiki kawai halaka ne halaka ne su har yanzu a wajensu suna aure na mutu'a har yanzu a wurin 'yan shi'a duk ɗan shi'a duk inda group ta 'yan shi'a take ko a iran ko a wani gari daban to suna irin wannan auren kawai a zo a zamna da alwali da wakili a tattauna aure ne na wata guda shikenan a bayar daga wata ya mutu shikenan aure ya mutu ko kuma a tattauna aure na shekara shikenan daga wata shekara ta cika aure ya mutu irin wannan aure an haramta shi haramun ne kuma ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin saboda shi auren mut'a akwai darar da yawa a cikin shi idan ka kalle shi wannan ya zo ya auren wata guda armi ya mutu wannan shi ma ya zo ya yi na wata guda aure ya mutu wannan kamar abin ya zama kamar wani wata dabba ta saidawa ko na makamancin haka abin bai da ma'ana babu wata idda babu sauransu abin bai da kyan gani kuma shubuha za a samu da yawa wajen iya da sauransu to musulunci sai haramta kawai kasance in aure za ka kai aure sak in kuma an rabu kenan sai kuma bayan da ka mallaka wanda naka ne yanzu kuma babu su shine malam sai yake cewa وأجمع المسلمون على تحميد تحريمها وأنها نكاح باطل ko musulmai sun gama akan cewa haramun ne cewa arman mutu'a haramun ne kuma bataccen aure ne wa ijma'ul umma ala tahrimiha lam yukhalif fiha illa illa shi'atul ja'fariyyah ar-rafida gabaki ɗaya musulmai sun gama akan cewa haramun ne sai kawai ɗan shi'atu ja'afariya su ne kaɗai suka tafi akan cewa su a wajensu ba haramun ba ne halakar su hanyar suna aikata irin wannan aure ya ce humul ladina khalafu fiha su ne kaɗai suka saba wa khilafuhum la ibrata bihi kuma sabanin su ba ruwan mu da shi ba wanda yake consideran shi ya ce wala qimata lahu haka nan bai da kima komi a wajen mu fal ijma'u wan nasu ala tahrim muta wa hiya nikahun batilun wa laha hukumun zina ijma'i da nasoshi sun tabbatar da cewa yin auren mutu'a da zina duka ta yi su ɗaya duka matsayin su guda ne shi ne malam sai ke cewa mutu'atul nisa don ya bambanta maka tsakanin attamatto wanda ake yi a hajji idan mutum ya ta yi hajji sai ya gama umarar shi da hajjin shi ba tare da ya abin nan ba wannan shi ne kenan magana akan shi wannan saboda 'yan shi'a suna halatta abin da Allah da manzon shi suka haramta shi yasa malam sai ka sha babu na akida ka sani cewa a akida ingantacciya babu wannan aure haramun wanda kaji yana ikrari ma akan shi ko a salula kaji ko a facebook ka gani ko a wani audio ko ne kaji yana magana akan shi to kasancewa musulmai sun gama akan cewa haramun ne babu wata babu wannan su ingantacce da masu sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a yi shi bayan ya haramta shi sai malaki cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa arif li bani hashim fadlahum لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام wannan matsala da malam ya kawo matsala ce wadda sai mun ajiye hankalinmu za mu fahimci abin da malam yake ne malam sai yake cewa wa'arif libani hashim fadlahum banu hashim su ne kakannin mazala sallallahu alaihi wasallam kenan kabila shi ka sani cewa wannan kabila ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana da fadala liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin su da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa'arif fadla quraish kuma ka san da fadala ta quraishawa wal arab da larabawa baki daya wa jami'il afkhadi daga baki ɗayan waɗanda suka hoto daga wajensu ya ce fa'arif ƙadirahun hukukan kasancewa suna da daraja kuma suna da haƙoƙi fil islami a musulunci wa maulal ƙaumi minhum haka shugabannin ma mutane bimana shugabannin al'umma musulmi daga cikinsu yake ya ce wa ta'arrafa lisa'irin nasi haƙahun fil islam haka nan kuma ka san sauran mutane su ma suna da haƙƙinsu a musulunci to abin da yake nihi a nan kada wani ya ce ai Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku mutane ku sani cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mun halicce ku ne daga namiji da mace bi ma'ana annabi adam da hawa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku sha'ab sha'ab da kuma kabiloli daban-daban kowanne zuwa kabila shi yake intimai lita'arafu domin ku san juna inna akramakum indallahi atqakum to Allah ba ruwan shi da kai baki ne wannan hadi ne wannan nasara ne wannan afirikan ne wannan behude ne wannan kawai a wajen Allah wanda ya yi daraja wanda ya yi karamci wanda ya yi fadala shi ne mai tsoron Allah wanda ya yi ka tsoron Allah ya yi ka a wajen Allah ko da a ce dan wani annabi ne kai ba ma a ce ko dan wali ko dan abin nan ko wani wata kabila daban tunda mun gani ɗiyan annabawa nawa suka je gidan wuta ka duba ɗan gidan annabi nu ya baniyyar kan ma'ana ya baniyyar kan ma'ana wala takum ma'al qaumil kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin yake cewa ya kai dana ka zo ka hausa man wannan batu tare da mu irkan ma'ana kada ka kasance tare da wa'ancan kafara sai ce ai zan hausa man wancan dutsen shi zai kare ni daga wannan wuta wannan ruwa da ya cinye gari annabi nuhu yake ce ma dan shi babu wanda zai sha daga al'amuran ubangiji na yau azaba ce ta zo ka zo ka hau ba toka sai ce a shi kawai saman dutse zai hau to wahala bainahum al-mawj sai igi ruwa ta raba tsakanin su tsakanin min al-muqarraqin sai kasance daga cikin waɗanda suka nitsi suka hallaka a cikin wannan ruwa kaga wannan dan annabi ne amma da ƙarshe gashi nan bayya daga cikin mutane nagari kuma baya daga cikin 'yan aljanna kasancewa ya hudu daga suriya ta annabi ba ta amfani shi da komi ba annabi nusa yake cewa ya rabbi inda bini min ahali ya allah ɗana daga cikin iyalai na ki wa inda wa daga alhaq kuma alƙawalin ga gaskiya ne sai allah subhanahu ta'ala yake ce mi innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih shi wannan da kake gani bai cikin iyalanka saboda shi kinnan ya aikata aiki mara kyau kaga kasancewa shi da annabi bai amfane shi da komai ba Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma annabi nuhu cewa wannan bayya daga cikin iyalan shi saboda iyalan shi mutanen shi ɗan uwan shi su ne wanda suka gamu a kalkashin ruwa ta musulunci haka nan ko da a ce mahaifinka ne duk kusancinka da Allah subhanahu wa ta'ala ko da mahaifinka ne inda bai ba Allah ba babu tun da za a yi shi ma tsira ka kalli a baban annabi ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari annabi ibrahim yake cewa qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya annabi ibrahim yake cewa amincin Allah tabbata a gare ka ya baba zan nema ma gafarar ubangiji kaga abin da ya dauka kenan ya fada sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a tauba sai yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabal jahim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai dacewa ga annabi da mummunai su nema ma mushrikai gafara bayan sun san cewa in wuta ne sai yake ba manzo sallallahu labarin annabi Ibrahim shi ma da ya nema wa wani gafara sai yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahima ai ko istighfarin annabi Ibrahim da ya nema baban shi li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya ya yi ta ne saboda wani alkawali da ya dauka ya ce to falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya tabbatar cewa lalle baban nan nashi dan adawa ne na Allah subhanahu wata'ala shi ma sai rabu da shi inna ibrahima la halimun awwahum muni to ka gani karaba da kusanci bayya amfanar da kai da komi a wajen Allah matakar baka ba Allah ba shi Allah subhanahu wata'ala yana ma kowa hisabi ne shi ɗe tak ba ruwan shi da samanka haka nan ba ruwan shi da kasanka to anan malami yake nufi sai ya ce wa'arif li bani hashim fadlahu sai ya ce anan abin da yake da banu hashim su ne banu hashim bin abd munaf saboda shi abd munaf idan ka dauki silsila ko kuma nasaba na manzo sallallahu alaihi wasallam shine muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim bin abdimunaf bin abdimunaf bin kusai bin kila bin murra zuwa ƙarshe to abdimunaf shi yana da iya da yawa wanda kowanne fami ce babba daga abdimunaf an samu hashim kaji manzo da sallallahu an ce bin hashim sai a ce bin abdimunaf ko to wannan kenan kakan manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan daga cikin iyan abdimunaf akwai abdushams shi abdushams shi kuma kaka ne nawa na uthman bin affan radiyallahu an daga cikin ɗiyan abdumunaf akwai naufal bin abdumunaf shi ne kakan hakim bin hizam abokin manzo sallallahu alaihi wasallam abokin shi na yarinta kamar suna sa'annu haka nan daga ciki akwai al-mutallib bin abdumunaf shi kuma kaka ne na banil mutallib to wayannan su ake cewa iya na abdumunaf yace war rasul bu'itha fi bani hashim bin abd manaf fa huwa hashimiyyun qurashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi a cikin diyan bani hashim dan abd manaf shi kuma hashimi ne kuma qurashi bi ma'ana ba qurashi ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa inna Allah astafa kinana min walad isma'il Allah subhanahu wataala ya zabi kinana daga cikin diyan isma'il idan ka ɗauke nasaba ta manzala sallallahu alaihi wasallam akwai inda take zuwa ga kinana idan ka ce huwa muhammad bin abdullah bin abdulmutallib bin hashim bin abdulmunaf bin qusay bin kilab bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin kinana zakka su kan kaje bin khuzaima bin mudrika bin ilyas to wannan kinana daga cikin silsila fami ta annabi isma'il alaihi salam to Allah subhanahu wataala ya zaɓi wannan usura ta kinana daga ci kuma iyan kinana an samu ƙabilu daban-daban to daga ciki kuma akwai ƙorishawa sai allah zaɓi ƙorishawa daga cikin iyan kinana hakanan daga cikin ƙorishawa akwai gidaje daban-daban kamar fami ce daga cikin ƙabila yanzu misali a ce hausawa zaka samu fami dubunnai a ciki to a cikin fami din wannan daban-daban sai aka zaɓi fami ta ƙuraisha ta bani hashim daga cikin fami ta ƙuraishawa to haka mazu salasar ne ce kuma wasfafani min bani hashim sai ni kuma aka zaɓe ni daga cikin iyan bani hashim shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓu sai da aka tace aka rauraye aka sama mai nasaba mai kyau to kwana ya fito daga cikin ta ya ce to fa haula hum qarabatur rasul qarabatur eh qarabatur rasul sallallahu alaihi wasallam almu'minuna min bani hashim kenan abinda zamu gane anan shine wannan mas'ala idan aka maka magana akan cewa ‘yan uwa na manzala sallallahu alaihi wasallam ko ‘yan ƙabilar suna da fadala to ka sani cewa ana magana ne akan mummune daga cikinsu wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su ake magana idan aka samu wanda bai imani da manzala sallallahu alaihi wasallam ba to shi bayya ciki ya ishe ka sanin haka ka kalli abu lahab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabbati yada abi lahabin watab abu lahab da kake gani ranar da aka ahi manzala sallallahu alaihi wasallam da baiwar shi ta zo ta bashi labari ta ce amina ta aihi da sai ce mata kije ɗan ta ki saboda wannan labari da kika bada dan makusanci ne uncle ne na manzala sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka da yake bai imani da manzala sallallahu alaihi wasallam ba hakan bai amfana mushi komai ba har ma aya sukutun ko kuma sura sukutun ta tabbata akan shi wadda za a rin karanta ta har zuwa ran tashin kiyama tabbat yada tsinuwa ta tabbata akan Abu Lahab da shi da matar shi to kaga kusanci da manzala sallallahu alaihi wasallam bai bai amfana da kai da komai matukar ba kai ba imani da shi sallallahu alaihi wasallam shi ne malai ke cewa almu'minuna min bani hashim ya ce ha'ula'i humul qarabatul ladina lahum haqqun alal muslimina wannan su ne suke da haƙƙi akan musulmai wanda suka kasance musulmai tahrumu alaihim sadaqa wa tubahu lahum hadiyya haramun ne su ci sadaka amma idan ka ba su kyauta za su amsa salman al-farisi lokacin da ya nemi ya san hakikanin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam lalle shine manzala sallallahu alaihi wasallam sadaka ya kawo mishi da farko ya dauko wani abu ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan sadaka sai ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba wani shi bai ci ba Allah ya sake dawowa sai kawo wani abu ya ce ga wannan kuma kyauta ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka ya ci sai ya ce to na samu daya yana so ya tabbatar cewa manzala sallallahu alaihi wasallam in shikin ne ko ba shikin bane ba saboda wajen malamin karshe da ya zamuna daga cikin malaman nasaru bi mana addinin annabi Isa sun ba shi labarin cewa ga siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke kuma shi bayya cin sadaka amma yana cin kyauta to su ahlul baiti haka suke idan ka ce kai ahlul baiti ne bakka da kodala kaga ana raba miliyan miliyan sai dai ka dangana kai baka kai babu kai a ciki yace amma ghairul mu'minina fala qimata lahum walau kanu min bani hashim wanda ba mummune ba su ba su da wata kima ko da a ce sun kasance daga cikin bani hashim inda mutum bai imani ba ya ce amma idan shi ta ma'alƙarabatu ma'al'iman fala shakka annahum yamtazuna ala gairihi idan suka gama biyu suka samu kansu suna ba suna masu kusanci da manzala sallallahu alaihi wasallam kuma suna mummunai to tabbas suna da daraja da kima akan waninsu ina fata an gane ya ce walahum haƙƙul ikramu wa tauƙir wal ihtiram wa taqdim suna da haƙƙi na girmamawa na mutuntawa na darajantawa kuma da na kaddamawa akan wani su li'anna hada min tauqir rasul sallallahu alaihi wasallam yin hakan yana nuna darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa amma idza lam yakunu mu'minina fa ghayatu ma hunaka annahum min bani hashim wa hum kufar kawai idan ba mummune ba ne kawai ne ka ce su bani hashim ne amma basu da wata daraja irin yadda mai imani daga cikinsu zai samu ya ce fala karamata lahum wa kadhalika kullu man kana yantasibu ila bani hashim wa laysa ala marhabi ahli sunnati wal jamaa wal istiqama fala qimata lahu duk wanda yake nasaba ta kanshi zuwa ga bani hashim ya ninka cewa ai shi sharifi ne misali amma kuma bai kan manhaji na gaskiya manhaji na ahli sunna wal jama'a misali a ce ko dan shi'a ne shi'a ba irin shi'a da za a ce ba wacce wanda za a ce wanda suke bin Ali bin Abi Talib a wanda suke kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bisa kan manhaji ingantacce na ahli sunna wal jama'a wa'anda suke ganin cewa risalan ma kamata a kawo ma Ali bin Abi Talib ba manzo Allah ba wannan bisa ciki ina mata an gane kenan duk wanda ya kasance bai kan manhaji ingantacce shi ma duka ba shi da wata kima in ba wanda ya kasance akan hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu ba yace fa laysa mujarradul qaraba huwa al-muqtada aw huwa al-muqtadi lil haqq ba kusancin kade bane yake baka wannan haƙƙin wa innamal qaraba ma al-iman idan kusancin ya kasance tare da imani sai mal sai Allah subhanahu wataala yake cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ay qarabatu rasul ala qawlin wa ja'ala Allahu lahum hazzan fil khumsi wa'lamu annama ganimtum fi min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wa qayyama ana qarabatu rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa banna neman ku komi ku bani na lada sai kawai soyayya da kuma mutuntawa a filkurba da tare da makusantana hakanan Allah subhanahu wataala ya sanya idan an samu ganima a raba ta gida biyar kashi guda na manzo sallallahu alaihi wasallam ne da kuma makusantan shi wannan dai shine abin da malai yake ne sai yake cewa wa'arif fadla quraish wal arab kuma ka san fadala ta qurayshawa da kuma larabawa suna da fadala suna da daraja a wannan addini namu ko ba komi addinin nan da harshensu ya sauko ko ba komi manzan wannan al'umma daga cikinsu ya hudu wannan kadai ya kai a darajar tasu a girmama su a mutunta su saboda su suka fara amsan musuluncin da yaransu a irin fahimtar da suka mishi kuma suka watsa shi suka kai shi duk inda ya kamata a kai shi an muka same shi shi ne malaka cewa thumma min ba'di bani hashim fadlal muslimina min quraish daga kuma bani hashim sai fadala ta sauran musulmi wanda suke cikin qurayshawa lahum fadlun ala baqiyati arab suna da fadala akan sauran larabawa yace thumma al-arab sannan kuma larabawan lahum fadlun ala al-ajami suna da fadala akan wanda ba su ba amma musulmansu mummunansu limada sai ce me yasa na faɗa haka li'anna Allah anzala alqur'ana bi lughatihi alqur'ani ya sabka da lugarsu da halshensu wa ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam minhum kuma ya aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su yace wa ikhtarahum li tablighi risalatihi kuma ya zabe su domin su isar da wannan sako nashi akan haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun kaga ka riki abinda aka ma wahayin shi kana kan hanya madaidaiciya sai kuma Allah ya ce wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa'azi ne tunatarwa ne gare ka da kuma ƴan uwanka wa saufa tus'alun kuma za a tambaye ku akai kenan kaga su ne na farko farko su ne wasabiquna awwaluna min almuhajirina wal ansar to wannan kenan a takaice abinda malai yake nihi anan suna da fadala saboda alqur'ani ya sauko da harshen su ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana daga cikin su amma idan ana magana ne akan fadala baki dayanta a wajen Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare magana yake cewa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadin ala aswad illa bi taqwa kullukum li adam wa adam min turab duk darajar shi duk kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance babu tsoron Allah tare da shi baki yana da tsoron Allah kuma ya kasance akan manhaji ingantacce to ya yi shi su dubu a wajen Allah subhanahu wataala yanzu Abu Lahab yana kallo duk kusantar shi da manzala sallallahu alaihi wasallam yana kallo bakakin da zuwa shiga gidan aljanna Allah subhanahu wataala ba ruwan shi duka halittar shi ce kowa nashi da baki da hori da masara da ja kowa Allah halitta shi duka halitta Allah ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah subhanahu wataala bai kallon jikinku bai kallon surarku kawai abin da yake kallo yana kallon zukatan ku yana kallon ayyukan da kuke aikatawa in kana son ka samu daraja da kima ka yi kokarin ka gyara zuciya ka kawai babu abin da allah yake kallo kama zuciya kamar yadda wani mai hikima yake cewa a duk lokacin da za ka bayyana bayyana jama'a kana kokarin ka gyara jikinka ka yi ado ka yi wanka ka sa kaya masu kyau ka bayyana saboda a ga surarka mai kyau sau da su kalle ka kallo mai kyau yake to mi zai hana ka gyara inda Allah zai kalla idan Allah ya kalli zuciya kai ganta tasfara tas mai kyau babu kafirci ba munahunci babu kokarin saba ma Allah babu hasada babu riya ba komai zuciya ce mai kyau irin zuciyar da za a ce ma ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati haka dan adam ya kamata ya kasance ke damu da kabila shi ke damu da wata shi ke damu da garin su ke damu da wani abu duka wannan ba abin da yake da muhimmanci bane a wajen Allah a wajen Allah kawai tsoron Allah shine darajarka shine mutuncinka bakka da wannan kai ba kowa bane ina fata an gani na sai ma yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الرسول فلا تسبهم وعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم مالا سيكي تيوا كما كسان أنصار سنة فضلا سوى لين أنصار su ne mutanen garin madina wallazi da tabawwa dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ka duba irin wannan yau Allah subhanahu wa ta'ala ne ke baka labarin halayensu wallazina tabawwa'u dara wal imana wa'anda suka ba da gidajensu suka yi imani yuhibbu na manhaja na ilayhi suna son wanda ya zo ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka ba wanda ya hijira zuwa gare su ba sa ji suna son wannan abu wa yuqiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kuma zaka same su suna kaddamar da kansu suna hana kansu abu ko da a ce suna so su su za su hana kansu ba wanda ya jira zuwa gare su mutanen garin madina ke su ne suka ringa raba gidajensu suna ba muhajirai su ne suka ringa raba dukiyar suna ba muhajirai su ne suka ringa raba rumharsu ta kasuwa suna ba muhajirai don su samu wurin zama yau ka zo gari bakka da komi ka bar gidanka ka bar iyalanka ka bar dukiyarka ka bar komi naka kawai ka gudo da ranka da addininka ka ce zuwa za ka yi tare da mazala salasalam ka rayu kuma kana zauwa garin ba a wahintar da kai ba ba a yada ka ba sai aka tarbe ka hannu biyu aka baka gida inda za ka zauna aka baka abinci wanda za ka ci aka kai ka kasuwa aka raba rumfar da za a yi ringa cinikayya aka baka aka ce ka zauna ka ringa kasuwanci ka ringa ciyar da iyalanka wanda ya ma wannan abin ba ya komi ba babu kyama suna san su manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisai da yawa akan wayannan bayan Allah in aka ce ansar su ne ake ce ma aus da khazraj kabila guda biyu ke da kwai wayannan bayan Allah ada ba sa shiri da juna sun kasance suna hada da juna suna adawa da juna lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan ya zama sababi na haɗin kansu ya kasance kawai kansu a haɗe sai dai in wani abu shedan ya shiga musamman lokacin da aka haramta giya wani ya sha giya ya zagi kabilar daya shi kuma ɗayan ya ɗauko kwabiri na raƙumi ya kwala ma ɗaya ya fasa mai goshi da aka yi ma mazara sai sanin labarin wannan kawai ba a jima ba sai aya ta sabko inda malhamur wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya haramta giya kwata-kwatanta saboda gata nan tana neman ta haɗa su ma to suna ke cewa aus da khazaraj wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurun sune sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga mafificin karni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafificin karni yace shine karnin da nake ciki sannan karnin da ya biyo baya bi ma'ana zamanin da nake ciki sannan zamanin da zai biyo baya sannan zamanin da zai biyo baya yadda ya faɗi zamani guda uku yace su ne mafificin karni kenan dukkan mutanen da suka zo a wannan lokaci mutane ne idan suna da imani kuma suka tsaya akan manhaji na manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi wasun su hakan bai hanawa a samu wasu wanda suke da wasu matsaloli wanda tarihi ya tabbatar da su yake cewa li anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li annahum bay'u ar-rasul wa jahadu ma'ahu wa hamalu al-ilma anhu wa ballaghuhu lin-nas yace su wa'annan bayan Allah su ne wa'inda aka zaba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su domin su zama sahabban shi kuma su ne suka mai mubaya'a suka yi jihadi tare da shi suka dauki wannan ilimi na addini alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suka kaita suka isar ma da mutane ita fa sahabatu afdalul qurun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune mafificin karni wala yalhaquhum ahadun fi fadlihim babu wani wanda ya isa kamo su wajen fadala qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zaki sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannun shi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban inda ɗayan ku zai bayar da kwatankacin dutsen uhudu na zinariya ma balaga mudda ahdihim wala nasibi wala wala wala nasifahu yace ba zai kai ba muddi guda na ɗayan su idan ya bayar ko rabin shi sahabi ya ɗauki tiya guda ta hatsi ya bada kai kuma ka ɗauki dutsen uhudu na zinariya ka bada fadala da darajar wannan sadakar ta sahabi ta haita wannan zinariya ta karka bada ka duba irin tsere da ke da kai tsakanin mu da su sabon manzala sallallahu alaihi wasallam su ne suka ce sun ji sun gani sun bayar da ransu sun bayar da dukiyarsu sun bayar da lokacinsu sun bayar da komi nasu saboda addinin ne ci nasara kuma da sababin haka addinin ya zo zuwa gare ka inda a ce wa'annan bayan Allah bayan rasu manzala sallallahu alaihi wasallam kowa sai kame bakin shi ba wanda ya ce kala ba wanda ya koya ma wani mutum daya abin da ya koya daga manzala sallallahu alaihi wasallam addinin zai zo gare ka ne ba zai zo gare ka ba to ba zama suka yi ba wasuwa suka yi a duniya suka ringa bi ko ina suna wa'azi irin su bilal manzala sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa ya haɗa kayan shi abubakar ya ce ina za ka ka tsaka mana kiran sallah bilal ya ce a ya ce ai ba zan sake ma wani kiran sallah ba mun zana sallah ya sallah ba sai ce a tsaya za ka yi kamar kiran sallah sai yake ce mushi shin ka yan taddani ne saboda da bawan shi ne ka yan taddani ne dan ka ci gaba da mulki na ko ka yan taddani ne saboda Allah ya ce a saboda Allah ne tadda kai ce to ka bar ni da yanci na in yi abin da nake ji ya hiye mun zan bar garin Madina bilal haka ya bar wannan gari ya tafi shi sai can wani lokaci wata rana ya dawo kuma da ya tafi ba zama bai wa'azin yake yana gaya ma mutane ne ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake addini ga alqur'ani yana koyar da mutane alqur'ani yana koyar da mutane sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi aikin kenan kawai ya je nan ya koyar ya je nan ya koyar in ya ga an yi abu ba daidai bai faɗi yanda yake daidai yanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar haka wata rana sai ji shauƙin yana so ya zo ziyarci manzana sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo garin madina yana zauwa kuma aka roƙe shi akan ya kiran sallah ya tashi ya kiran sallah da asuba jikoki manzala aka tura ni akan su roƙe shi kiran sallah shekara da shekaru mai kiran sallah yau ya gabi da yasu irin kiran sallar da ake ji a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam tun da mutu ba sake jin shi yau kuma gashi bilal ya zo bilal ya hau sama inda yake kiran sallah da ya fara kiran sallah da asuba gabaki ɗaya garin maza da mata kowa fitowa aka yi tsaye ana kuka kowa ke cewa an tana musu manzala sallah da sallah yadda suke son manzala sallah da sallah bayan allah wannan mai kiran sallah shi kawai suka wuce da kuka bilal ke bin abi rabah shi ma dan aljanna ne wannan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ya bilal inni la asma'u qar'una alayka amami fil janna ma za taf'al aw kama qala ya kai bilal yace ina jin karan tahiyaka a gidan aljanna kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa ana nuna mishi gidan aljanna ko a cikin maholki haka ana nuna mishi gashi nan a gidan aljanna ana nuna mishi abubuwa yana gani yake ce ya bilal me kake aikatawa na ji karan tahiyaka a gidan aljanna sai ke cewa ai duk arwallata in ta kare zan sake arwalla kuma sai na raka abi ta ga wata fadala ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka zama da arwalla kawai zama da arwalla kullum yana da cikin sarki a duk lokacin da ya ji shauƙin yana so ya bauta ma Allah sai tashi ya raka shi sallah nutsuwa ce sallah tana sa mutum da yake cikin matsala ya samu order a cikin kwallo shi ya samu order a zuciya shi ya ji komi ya komo daidai kakka ɗauke ta a matsayin kawai ka duka ka tashi a ka nutsu ka karanta fatiha ka karanta wata sura take maka daɗi ka meto hankalinka kan wannan in ka zo ta tsaye ruku'i ka nutsu a ruku'inka in ka zo sujada ka nutsu a sujadarka ka yi alkar ka yi tasbihinka ka yi addu'i ka mai da hankali a kai kana salamta wallahi kaji yanayinka ka hanka shiga sallah da lokacin da ka kare ba ɗaya ba ne ba sallah akwai abubuwa da yawa a ciki mazala sallallahu alaihi wasallam sabai suke cewa idan abubuwa suka cakule aka shiga cikin wani yanayi sai a ce arihina biha ya bilal arihina biha ya bilal ka tashi bilal kamar da kiran sallah mu samu nutsuwa mu samu sauki a cikin wannan abubuwa misali a ce lokacin sallah ya kusa kusa lokacin sallah akwai na harko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe to lokacin sallah ya shiga ko da cewa tashin sallah ba sai a ce kawai a rihina biha ya bilal tashi ka tada mana sallah mu samu in muka yi sallah ko mun samu sauki mu samu tsari a cikin al'amarin da muke ciki bilal bin abi rabah ke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadalarsa da darajar su a cikin alqur'ani mai girma idan kace zaka zano su zaka jima kana ambato da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka da kaɗan daga cikin ayoyin da suke tabbatar maka da fadala ta wayannan bayan Allah faɗin Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na horko horkon waɗanda suka yi imani daga cikin muhajirai wanda ya biyo baya aka ce kuma ansar sai mutanen garin Madina walladina taba'uhum bi ihsan sai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم هكذا الله سبحانه وتعالى كتوى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لغة الله كسله ديبية تارن صحابين مهاجرين الأنصار سوني سكت الترأى والنوم لغة كما سوني مزو صلى الله عليه وسلم يتي أزو أي مبايع إن أنكشي أثمان بن عفان أتكنجر مكة تو ba za mu busa daga nan ba sai mun je mun fanso jinin usman wa zai mana baya akan wannan sahabbai duka suka zo suka dora hannunsu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka wayanda suka yi wannan mubaya sai aya ta sako akan su Allah yake cewa na yarda da wayanda suka yi wannan mubaya a karkashin wannan itaciya to in Allah yarda kai a magana ta kare to wannan shaida ce suka samu daga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah yake cewa fa anzala sakinata alaihim Allah ya sabkar da nutsuwa a gare su wa asabahum fatahan qariba hakanan Allah yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah subhanahu wataala ya siya daga wajen mummunai ya sayi zukatansu da dukiyoyinsu saboda suna da gidan aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun me yasa aka yi wannan ciniki saboda suna jihadi saboda Allah wataran su kashe wataran a kashe su to wannan alkawali da aka musu na gidan aljanna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alkawali da aka musu iya cikin at-taura da injila kuma daga cikin alqur'ani mai girma wannan alkawali ya tabbata sai Allah ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah wane ne ya dacewa ya cika alkawali kamar Allah subhanahu wataala fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi sai ce wa dhalika huwa al-fawz al-azim sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne idan lokacin jihadi ya tashi idan mutum bai da abin hawa da zai ke jihadi idan aka yi kiran sallah aka ce a wuto a yi jihadi ba laɗaya ba suke a gida ba ba barin gari ba ake yi ba ba ɗora ma kai rashin lahiyar ƙarya ake yi ba a ba a zowa da wani uzuri kawai fitowa ake to idan mutum ya samu kanshi a lokacin da ake sanarwa ta jihadi ba shi da abin hawa bai da makami bai da guziri wanda zai bari a gida da wanda zai rike sai zo jan manzala sallallahu alaihi wasallam yace a bashi a bashi wannan abin hawan da guzirin wanda zai kai jihadi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu sai hoce sai su hoce da kuka wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunahum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun idan suka zo suka ce a manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu abin hawa ba mu abin da zamu rike na guziri mu zo mu mutai wannan jihadi idan manzo sallallahu alaihi wasallam ce babu sai su juya baya suna kuka na takaici kuka na bakin ciki cewa basa daga cikin wanda za su yi jihadi wannan su ne sabon su ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'alamu annafikum rasulullah Allah ya ku sani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman amma Allah ya so ya sa muku soyayya ta imani habbaba ilaykum al-iman Allah ya sa ma san imani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'a mu ringa yi Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan wannan menene dabi'a ce wadda aka tabbatar ma da sahabbai ita walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rashidun ko fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان سوني وإن دع الله ربط إيماني أسكاتس أولئك حزب الله وإن دسابين أكي بعد مو بأكي تقوانا ألا إن حزب الله هم المفلحون sahabai ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyata aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulih yace wa alzamahum kalimata wa alal mu'minina ko wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi kulli shay'in alima wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lazimta musu tsoron Allah su lazimta musu shi akai kai su ne ma suka cancanta da shi in ji Allah wa ya cancanta da ya zaman an rubuta mai an lazumta mai imani a zuciyar shi in ba sahabban ba shine Allah ya ce wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya san abin da yake zakatar su ko wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur Allah ya san me ke da ku a zakatar su kuma Allah yi ka sanin mi za su yi a gaba kafin su mutu amma Allah ya musu wannan shaida ya tabbatar da su cewa wa'annan ga irin halayensu kuma wa'annan ga matsayinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala sahabbai kenan ayoyin suna da yawa wanda suke tabbatar da fadalar wa'annan bayan Allah da ƙarshe Allah yake cewa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi ashidda'u alal kuffari ruhama ubainahum siffofin su ne Allah ke bamu sun kasance masu tsanani ga mushrikai ruhama ubainahum amma masu tausayi tsakaninsu tarahum zaka gane su rukka'an suna masu ruku'i sujjadan suna masu sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fadala da Allah da yarda shi simahum fi wujuhihim min athari sujud dalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shadahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'ada alayhi haqq wa'ada Allah wa'ada Allah alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran ajran azima sahabbai kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da fadala suna da daraja dole ne dukkan musulmi su ringa girmama su idan an hade su su ringa sara musu su ringa nuna darajantawa da kuma kaddamar da su akan komi kada a same ka ka zo ni kaikayi akan wani sahabi daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya daga cikin imani والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كفهمت أن الآية سيك غاني مسأينك إذا كان هذا مسألة دون صحابي مي علاقة كما هذا صحابي إنبا علاقة تا girmama wanda ya kama ka wannan addini ita ce alaƙa da shi ba cewa karanta sura in kai yana da ladanka saboda shi ne a gaban shi ta sabka kuma shi ya hardace ta kuma shi ya koya ma na baya ya koya ma na baya har kai ka koya alhamdulillah karanta yana da lada kul huwallahu in karanta in qur'ani zai karanta in sallah kai yana da lada babu wata alaka da kai da sahabi in ba wannan alaka ba ya rinka samun ladanka a da abin da kai sai kuma idan an ambace shi ka ce radiyallahu an saboda ba kai ba ne yanzu kake gaya mai wannan allah ne gaya ne ya ce laƙad radiyallahu ko laƙad radiyallahu kuma mun koma suratul bayyana jaza'uhum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada yace radiyallahu anhum wa radu an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su to kai idan ka ce musu radiyallahu an Allah ya yarda da su wai ba kai bane yanzu ka kirkiro wannan a Allah ne fara musu wannan addu'a kenan kai mimita ne zaka yi kuma abin da yake tsakaninka da su kenan ka ringa musu addu'a ta fatan alheri mu koma kan ayan walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mu wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman ka gafarta mana mu da yan uwanmu da suka rigaye mu da yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kuma ya Allah kada ka sa mu ringa jin wani gani wani bakin ciki wani keta wani huzunu wani abu mara daɗi lil ladina amanu akan waɗanda suka yi imani sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim to a duk lokacin da ka samu kanka kana keta ko kana da huzunu ko kana da wasu maganganu marasa daɗi ko kana wani kallon gani gani akan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bakka daga cikin walladina ja'u min ba'di in kana so ka shiga cikin su sai kana musu addu'a yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman mun karanta hadisi ta faru tsakanin sahabbai a kissa ta Uthman bin Affan radiyallahu anhu an samu matsala wanda aka samu fitina wadda faru a wannan lokaci wannan abu da ya faru kai babu ruwanka a ciki babu abin da ya shahe ka a cikin wannan abu tarihi ne ya tabbata kuma an yi allah kadarta ya faru kai in ka so karantawa za ka yi idan ka gani a cikin karatunka cewa an samu wani abu wanda bai yi daɗi ba ko wani sahabi ya yi wani abu kai abin da yake gare ka kai mai fata allah gafarta mashi saboda a duk abin da sahabbai suka yi na abin da ya faru tsakaninsu ai mun faɗa idan an tada sallah zaka same su kuma za su tsaya bayan limami guda gabaki ɗaya kuma su gamsa sahu guda idan lokacin sallah ya kuma kowa aje makamai yake kawai fitina ce ne ta riga ta faru kuma idan kana so ka fahimci haka kalli siyasa da ake idan aka zo misali ko biro de vote aka zo ana ta rigima wannan kaza wannan kaza ko wani dan farti ya zo ya tsaye an yi jina jina ai kiran sallah gani in kowa ke masallaci a masallacin guda za a gama ai sallah amma kuma aka fito kuma bai hanawa kaga an ku shiga wata sabuwar rigima akan abu to haka irin wannan abin ne ya faru kuma muna fata Allah ya gafarta musu ko da sun yi kurakure a cikin wannan abu da suka yi kuma Allah ba su ladan wannan musulunci da suka kawo mana wannan kawai shine abin da yake tsakaninmu da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mu muna son sahabban manzo da sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi imanin cewa su ne waliyai na farko kuma a lokacin da suka kasance waliyai na farko to dole ne ka ajiye hankalinka wajen mutuncinsu me yasa na faɗa haka saboda hadisi nan hadisi hadisin nan kudisi wanda manzala sallallahu alaihi yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa man adani waliyan faqad adantuhu bil harb dukkan wanda yake da adawa da waliyina to shiri yake ne da shi kai kuma na tabbata idan aka tambaye ka ga zano waliye duk abinka hikaka abubakar siddiq sai kaka umar bin khattab sai kaka uthman sai kaka ali sai kaka asharatul mubashirin bil janna sai kaka sa'id sai kaka talha sai kaka abdurrahman bin auf gasunan illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ألا يقول له أن أبتين abubakar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim na'am to ka gani sabai dole ne mu darjanta su dole ne mu girmama su idan muka ji kawai mu ce tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ko lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu yaf'alun kai za a tambaya me ya faru tsakanin sahabbai ina ruwan kai kai za a ka kiyama a ce zo ka wadi me ya faru tsakanin sahabbai ko a tambaye ka shaida kai awa waye za a kirawo a yanzu masu rigima akan sahabban waye za a kirawo a ce ya zo ya tsakani ko ya shaida akan abin da ya faru tsakanin sahabbai kawai labaru ne ba wani ya zo ya zamana ya tana ko ya tilma da giya shi ya zo ya rubuta ma wani labaru ya ce masa habai sun yi kaza sun yi kaza kai ka zo ka dauka ka ringa yata kana iyo kana cewa wani kaza wani kaza wani kaza kana faɗin manganu marasa daɗi a kan shi to wayannan bayan Allah mu kullum za mu ringa fadalolinsu da darajojinsu wanda suka zo a alkur'ani wanda suka tabbata a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu ware ko guda ba mu ware ko guda abubakar uthman ali abubakar umar uthman ali bin abi talib da sauran kuma sahabbai a babu ne na fadala wa'annan su ne a gidan gaba kuma su ne na farko-farko kuma a kullum kowanne za a ambace shi ambace shi da ambato mai kyau da darjantawa da kimantawa na sai ma ne yake cewa ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'alam anna ahlal ilmi lam yazalu yarudduna qawlal jahmiyya kenan anan zamu dan tayi a gurguje magana ce wadda mun riga mun yi ta a baya akan magana ta an jahamiyya kenan insha Allah sai a dan bi mu a gurguje zamu tai yake cewa ka sani cewa anna ahlul ilm cewa masu ilimi ba su gushe ba suna raddi akan maganganu na in jahamiyya su wane ne in jahamiyya su ne mabiya na jaham bin safwan wanda ya ringa yayata magana akan cewa ai alqur'ani mai girma halitta ce ba magana bace ta Allah to waɗanda suka hudu wannan magana a lokacin wannan malamin ne suka ringa yada waɗannan maganganun to lokacin da suke yada wannan maganganun to malamai ba su gushe ba suna musu raddi akan wannan in suka zo suka zamna a majalisi suka hudu maganganu akan wannan akida tasu ta cewa alkur'ani halitta ne malamai su zo su tabbatar masa cewa wannan magana da suka yi karya ne alkur'ani magana ce ta Allah to haka suke bi wuri wuri suna warwarewa in suka rubuta littafi su ma a rubuta littafi a masa raddi haka aka ringa yi shine malaka ta ba su kushe ba suna tai hatta kana fi khilafati bani abbas a lokacin nan kawai ya da magana ce suke har sai lokacin da aka zo khilafa ta bani abbas khilafa abbasiyya yace takallamatir ruwaybida fi amri al-amma وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم يتي حسيد أكزوا خلافة بني العباس في خلافة المأمون من بني العباس خلافة مأمون يتي حدث الشر الوقت أن الشر يحار تبتا يحار فاروا وتكلم من ليس أهلا للكلام من العلم والأصول شيكنا كوي سي فوضى تهوى duk wanda kullum man habba wa dabba he zuwa ce magana zai yi akan akan alkur'ani ko akan addini kowa kawai ya samu dama shi sarkin wannan sai ba da dama ake wannan shi ne ke cewa ta kallamatin ruwaibida fi amril amma ya ce ruwaibida ya ce wannan ya tabbata mazalar salama ke cewa ya daga cikin alamatu sa'a an ya ta kallama fi amril amma mallaisa ma'rufan bil ilmi wanda ba a san shi ba da ilimi ya zo ringa magana akan abin da ya shayi addini ya ringa fatawa ya yi fatawa ya fatar da mutane kuma shi ma a ɓace shi na kace ma ruwai bina wata kallumuhun min alamati sa'a ya ce wannan mutane da suka bayyana ya ce yana daga cikin alamomi na tashin kiyama an yi takallam an yi takallam fi amri al'ama wal masail al'ama illa al-ilmi ar-rasikhuna fil ilm yace wa idza ja'ahum amrun min al-amri أو الخوف عذاء به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبئونه منهم yace wa ta'anu ala athari rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ringa ban suka ringa batanci akan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam kawai idan hadisi bai tahi ba da abinda suke so kawai su ce hadisi ne na banza idan kuma suna so su yi wani abu wanda yake gyara su wanda su kuma suke so su yi abin yawwa ya su kirkiro hadisi na banza ya su kirkira su sa a cikin addini wannan ya tabbata an samu da yawa wanda sun yi hadisai na banza akwai wanda ya dubu uku hadisai na karya kawai in sarki wani abu kawai su ce a sarki a ji hankalinka wannan gine maganar da kai akwai hadisi kawai su kirkiro shi haddasa nawa ne haddasa nawa ne kaza kaza kawai sai su waɗi magana wadda ta zo daidai da magana sarki su ce mai aishi akan gaskiya yake kawai dan dai su faranta ma sarki rai shi kuma in irin masa gindi suke tahiya suke ta abin da suka ga dama to wannan haka ya faru a wannan lokaci ta khilafa ta wannan ya ce wa akhadhu bil qiyasi war ra'yi wa kaffaru man khalafahu suka zo suka dauki qiyasi ba qiyasi ba irin qiyasi da ake na addini a qiyasi suke yi akan aqida da ra'ayinsu kawai su dauko wani abu ya su ce kawai sun yi qiyasi kawai su ce kawai daidai ne halaka ne ko haramu ba ba tare da nasi ba to wannan abin da suke yi idan mutum ya zo ya ce musu ba daidai ba ne abin wannan da suke yi ya su ce ai kahuri idan suka ma hukuncin kahurci ko mine ne kenan kashe kaza haka aka yi ta hallaka mutane sai malam ya ci gaba da cewa fa dakhala fi qawlihimul jahil wal mugaffal walladhi la ilma lahu shikenan mutane suka rinka bibiyar su jahilai suka ringa bin su gafalallu suka ringa bin su wanda bai da ilimi shi bai iya ganiya shin wannan magana ta tabbata ta annabin ce ko ba ta annabin bace ba kawai shikenan in yace annabi ya wadi kawai hebi to kaga wannan abin sai kawo shubuha ya kawo sharri da yawa a cikin al'umma sai yake cewa hatta kafaru min haythu la ya'lamuna sai zai da kasance a suka kawurce ba tare da ma sun sani ba fa halakatil umma min wujuhin al'umma ta hallaka ta hanyoyi daban-daban wa kafar da min wujuhin wani bangaren kuma suka kawurce wata zandaqat min wujuhin wani lokaci wasu kuma suka zama zindikai wa dallata min wujuhin wani bangaren kuma suka bace suka bar hanya wa tafarraqat wa btad'at min wujuhin aka samu rarrabuwar kai aka samu bidoyi da yawa hanyoyi daban-daban yace illa man thabata ala qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya tabbata akan magana ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi da umarnin shi da al'amarin shi da kuma da al'amarin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma umarnin shi da umarnin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa lam yatakhatta ahadan minhum ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما, ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراها وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم yace to wai da suka kasance akan gaskiyar nan ba su ƙetare iyaka ba su tsaya neman wani abin da ba shi ba ba su kuma nemi waccan hanyar ta wancan batattun ba suka kuma tabbatar da cewa suna kan addini na gaskiya idan suka tsaya akan Allah da manzan shi kadai akan fahimta ta sahabbai imani na gaskiya to wannan addinin da suka rike shine ake ce ma wanda suka rike addini ta hanyar takalidanci me takalidanci ya kasance kana takalidi ne da abin da ya so a ƙur'ani da hadisi kadai wannan shine ake cewa taqlidi ingantacce shine malai yake cewa wa taqlidu li ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana taqlidanci da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune almajirai na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya hisu fahimtar abinda alqur'ani yazo da shi da kuma salon manzo sallallahu alaihi wasallam wajen koya addini babu wanda ya hisu wannan fahimtar saboda su ne almajiri na farko duk wanda ya koyi wani abu a wajensu ne koya su ne suka ce ma ga yanda annabi ne ko ga yanda annabi ce kenan duk abin da zaka dauka daga wajen wa'annan bayan Allah zaka dauka to in kana so ka dauki addini na gaskiya koma asali koma asali koma wajen su zaka samu addini ingantacce zaka samu addinin da ya gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala yake cewa wa man qala lafzi bil qur'ani makhluq fahuwa jahamiyu duk wanda ya ce lafazi na alkur'ani halitta ne ya to wannan ya bi wannan mutanen jahamiyu wa man sakata falam yaqul makhluqun wanda kuma ya shiru bai ce ba a alkur'ani halitta ne bai ce komi ba yace kai shi ma kuma ya bi su bai ce halitta ne bai ce ba halitta ne ba yayi shiru ya kyale su kaga wannan mu rahama ta ubangiji mu ban mu da su ban mu da masu irin wannan akida a yanzu da zai zo ya tsaye ce maka ayar ƙwar'ani halitta ne a yi ka ba shi kashi a kan me zai zo ya zo ya bata ma addini imana irin wannan ba na bari bane ba duk wanda ya zo ma da irin wannan abin ba abin da zaka yi wasa da shi bane ba duk wanda ya zo kama irin wannan shubhai sifa ta Allah subhanahu wataala zaka ce halitta ce haba ai kowa ya san alqur'ani magana Allah ce ko to ai ba abu ne ba a koyi abu ne a hili magana ce ta Allah kuma magana Allah sifa ce ta Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala babu wanci ne ya halicci kowa ba wanda ya halicce shi haka ne to kuma yanzu wani ya zo ce maka ya daga cikin sufofin Allah halitta ne kuma kawai haka ne bata ma addini to a zamanin wannan nasu lokacin Ahmad bin Hanbal wannan abin ya zo da ɗarmin gindi na shugaban na wannan lokacin shine Ma'mun ya kasance su wanda suke da wannan magana sai shi ma dauki irin aqida su ya kasance shi ne ke kare aqide idan ka kuskura ka saba ma wannan aqida shi zai sa a kama ka ko a kashe ka ko a sa kasu haka aka kashe mutane da yawa amur bin hanbal shi kadai saura a cikin manyan malamai na wannan zamani kuma shi kadai ake jiran fatawar shi akan wannan matsala shin alkur'ani halitta ne ko ba halitta bane ce alkur'ani magana ce ta Allah mun tattauna ai so da yawa akan wannan matsala amur bin hanbal kuma kare bawon Allah nan sai da ya kai azabar da ake mishi kashin sahi daban na mare ba a gidan kasu da shi da wani wani bawan Allah shi wancan bawan Allah rasuwa yi shi kuma Ahmad bin Hanbal ya tsaya akan wani yana cikin tahiya za an dauke shi za a kai shi capital wajen sarki inda za a mai hukunci na karshe aka labta shi a saman jaki irin yadda ake labta bahu haka aka labta shi cikin shi a sama kuma tahiya mai tsawo ka duba azaba suna cikin wannan tahiya ya ji kamar a ce a zunzumin shi ya sunci kayan shi suna nema su daga cikin shi a lokacin da ya addu'a ya ce ya Allah Allahumma sutur aurati wa amin rawati irin wannan addu'a Allah ka suturce al'aurati ya ce wallahi bai san ba mu ya rike a zunzumin shi har zuwa can wancan garin kayan shi ba su bar cikin shi ba ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a ya gamu da wani bawan Allah cikin wannan tahiyya yana cikin azaban nan sai yake ce me ya ahmad zan ga maka wani abu da idan baka mutu ba a hannun wa'annan mutanen ana zaune lafiya zaka mutu mallam ya mutu bi saifin mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid wanda bai mutu da takobi to zai mutu da wani abu daban sababin mutuwa da yawa ne amma mutuwa da ce wani mota ta kade shi wani masassara zai wani kwaduwa zai wani rijiya zai wada wani kowa da irin mutuwa shi amma ko ta za a yi ya mutu da karshe yace to a karshe dai sai ka mutu yace mai to in ka tsaya akan wannan ka san da cewa za ka ceci al'umma da yawa daga haɗawa cikin kafircin zai dawamar da su a gidan wuta kowa jiran fatawa ka yake a duniya kana yin ta kowa shi kenan dan daga yayi ta shikenan watsa ta zai a gani ruwa ahmad bin hanbal ya tabbatar da wannan tahiya ta mu shikenan shi kuma shi shine leader a lokacin nan magana shi ko ake jira yace me to idan kuma ka rike ka tabbata inna allaha la yudiyu ajra al-muhsinin Allah bai lalata aikin masu wanda suke kyautata ba zaka wulakanta ba Ahmad bin Hanbal yace wallahi wannan magana ta wannan ba Allah tana daga cikin abin da ya kara mun karfin gwiwa akan in zamna akan wannan akida an kama hanya za a shiga garin yayin addu'a yake cewa ya Allah kan gama huskata da wannan huskar wannan sarkin an ajje shi a gidan kasan da za a kai shi a gabatar da shi gaban sarki a mai tambayoyi a cikin daren aksa kukan mutuwar sarkin ya mutu wani sarkin ya hau wanda ya haukin shi ma dai ya tafi akan wannan tahiya amma shi bai kai wa'ancan ba shi ma yana nan shi ma ya mutu ya bar ahmad bin hanbal to kuwa sai Allah ya kawo wanda ya hau shi kuma bai tare da su akan wannan tariki da ahmad bin hanbal to kwana samu ya tsira daga wannan aqida mummuna ta cewa alqur'ani halitta ne shine yake cewa waman sakata falam ya kul makhlukun a gairu makhluk fa huwa jahmiyyu yace wa haka za qala ahmad bin hanbal yace haka ahmad bin hanbal ya fada wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum ba'di fasira ikhtilafan kabiran fa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dalalatun wa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al mahdiyyin wa addu 'alayha bin nawajis yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada yake cewa duk wanda ya tsawon rai a cikin ku zai ga ikhtilafi dewa ya ce fa iyakun wa muhdathatul umur to ina kiyayenku ka shedi da kirkiro abubuwa wanda babu su a wannan lokaci tun bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to kada ka kirkiro wani abu sabo ka ce addini wannan aya ta ce addini ya cika to ka kama bakin ka kai ma ka bi kawai ka bi abin da aka ce ma shi ne Allah ya ce shi ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ha dalala irkiro abu a addini bid'anta bid'anta addini ya ce bata ne wa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da sunnata khulafa'ir rashidin sahabbaina na bayana wanda za su kasance khalifofi na masu shiryawa masu dora ku saman hanya yace wa addu alaiha bin nawajis kuma kuma ta ruku ruko da dadashin na haƙori ku riƙe ta da kyau ta yadda babu wasa akan wannan abin da ya shahi a yake suna suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam da kuma suna ta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina gani anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh